من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata bakwai ga watan al-muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 22 ga watan 6 shekara 2026 shekara miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa kan mu tafi hutu mun kammala karatu a cikin abin da ya shafi babin da ke koyar da sallah gaba ɗaya tun daga kabbar harama har zuwa sallama bayan abin da ya gabace shi na fa'idodin ita sallar ita kanta sallar ma mecece ita ya aka shar'anta ta wajabcinta halalatta da abin da ke da alaƙa da haka sannan malam ya fara bayani a cikin ma yadda za a yi sallah ɗin alhamdulillah mun karanta Allah ba mu ikon aiki da shi sannan mun karanta a fasali na tara wanda malai mana bayani game da rukunan sallah da kuma wajiban sallah arkanus salah wa wajibatuha mun karanta malai ya mana rukunan sallah kusan guda 14 sannan ya kawo mana wajiban sallah kusan guda 6 to daga nan ne sai muka tsallaka cikin qa'idatani azimatani wasu ka'idoji guda biyu manya-manya da malam ya fara tattaunawa a kansu. Ka'ida ta farko ita ce, Isabatu sunna afdalu min kafaratul amal, dacewa da sunna shi aka fi so sama da yawan aiki, wanda malam ya tattauna abubuwa da yawa, ya ɗan kawo mana misalai, in za ku iya tunawa, ya ba mu misali da sallar a rakata ni ma'adal fajiri. wanda ya ce aka samu wani yake rakata ni ba da alfajiri sai ya tsawaita su sai a samu wani kuma sai ya yi su ‘yan gajajjeru yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake malam ya ce to a nan wajen wanda yake yin su gajajjeru ya fi lada ya fi falala ya fi dacewa da sunna sama da wanda yake tsawaita su me yasa saboda shi na farko asabar sunna na biyu kuma fa ya kuskure wa sunna Allah ya kawo mana misalai da yawa irin wannan ita ce ka'ida ta farko wanda mun karanta ka'idar gaba ɗaya yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi ka'ida ta biyu ne daidai inda mala yace alqa'idatu thaniya ka'ida ta biyu daga cikin ka'idoji masu girma da mala yace zai kare mu da su ita ce al'ibadatu idza waradat ala wujuhin mutanawwi'a fa innaha tuf'alu ala hadhihi alwujuh mala yace ibadu idan suka zo daga Allah subhanahu ta'ala ko daga manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ala wujuhin mutanawwi'a a bisa fiskoki mabambanta juna aka samu wata ibada ko wani zikiri ko wani aiki daga cikin aikin da shari'a ta koyar sai ya zo da fiskoki mabambanta shine amma wani lokaci sai a yi shi da iri kaza wani lokaci a yi shi da iri kaza misali zikirin da ake a cikin ruku'u za ku ga kala-kala ne wani lokaci ka ce subhana rabbiyal azim wani lokaci ka ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli wani lokaci ka ce me subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh kaga ibada ce guda daya amma waradat mutanawwi'a tazo mabambanta juna haka misali in ka dauki zikiri da zaka yi lokacin da zaka bude sallah azkar din da ake yi adiya na buɗe sallah za ka ga su ma kala-kala ne. To malayacin aka sami ibada irin haka ta zo, fa inna ha tuf'alu ala habihil wuju, to abin da ya fi shi ne za a aikata wannan ibadar ala habihil wuju a bisa waɗannan fuskokin. ma'ana yadda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya nau'anta su ya ƙididdiga su wata rana ya wannan wata rana ya wancan kai ma a matsayinka na mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so ka rike aikin wata rana kai wancan wani lokaci kai wannan wani zubin kai wannan wani sa'in kai wancan haka ake so kai ma kai malai ce ala hadha marratan wa ala hadha marratan wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan wa fi dhalika fawaid to a cikin nau'an tasa din wata rana kai wannan wata rana kai wacce malai ce a cikin haka akwai wasu fa'idoji da zamu fita da su daga ciki alfa'idatul ula fa'ida ta farko al'itiyanu bis sunnati wal amalu biha ala jami'i wujuya na farko fa'ida shine ka zakke wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da wani aiki kuma kayi kokarin dabbaka wannan aikin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar kaga kayi aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malai ce wal amalu biha ala jami'i wujuhiha sannan kuma kai aiki da ita sunnar da kai koyi da annabi da ita kuma ala jami'i wujuhiha a bisa dukkanin fuskokinta ma'ana yadda zikirin na cikin ruku'u kai aiki da shi idan kai ruku'u kai zikiri ka ce subhana rabbiyal azim kai koyi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gari sannan abu na biyu kuma ka nau'anta wata rana kuma ka ce subuhun quddusun rabbul mala'ikatu wa ruhi sai kasance yadda annabi ya nau'anta wata rana yayin wannan wani lokaci yayin wancan kai ma kai haka kaga aiki bi ka tattara koyi da sunna kuma nau'anta aikin yadda annabi ya nau'anta shi sallallahu alaihi wa sallam malaiti li anna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'alaha hakaza marratan yaf'alu yaf'aluha ala hadha alwajh ومرة يفعلها على هذا الوجه ka aikata shi kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikata wani lokaci annabi sai ya wancan wani lokaci annabi sai ya wannan ina ba mu misali zikiri ne amma duk aikin da ka samu aka ce annabi ya yi shi a fuskoki mabambanta juna ya shiga cikin wannan babin da muke karatu akai malai ce wala wiqtu sira ala nau'in minha inda za a samu kawai wani ya takaita ko a takaita a wani nau'i daga cikin ibadar da ta zo a kan ibadu da yawa sai a takaita a cikin ibada ɗaya kawai misali ya kasance kullum ka tashi za ka yi ruku ko abin da kake cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shi kaɗai kake tun da kake baka taɓa canzawa ba mala ya ce lahujiral baqiya to inda za a samu wanda ya haka to kaga da an ƙaurace wa sauran zikiran da manzon Allah ya ina fata an fahimta sallallahu alaihi wasallam sallaka tayi amma kuma su sauran zikiran da annabi yayi su me suka yi maka me yasa baka yi su yadda kake yin wannan waye ko yadda kai ba manzon Allah bane tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to haka ya koyar da sauran me yasa baka yin sauran shine malai ce inda za a takaita akan guda ɗaya kawai a ce kullun nau'i ɗaya kake ta yi to sauran zikiran da sai kaga an kaurace mu sai ga ana nema ma amanta su in ba da ban karatu ba za a zo a sa littafi a karanta ga mai karatun kenan sai a manta su ma gaba ɗaya akwai wani zikiri wani ka ce masa akwai wani zikiri subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal adama sai ce ƙarya ne babu me dalili saboda an kaurace ba a yi amma yadda ake subhana rabbiyal azim yadda ya gamsu cewa zikiri ne daga annabi a cikin ruku ko sujada to haka zai gamsu subhana dhil jabaruti shi ma zikiri ne a cikin sujada ko ruku daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan idan ana yin su ko da yaushe kenan malai ce walam yu'mal bi sunna kaga daga lokacin kuma shikenan ga wata sunna an yi watsi da ita ba aiki da ita wannan fa'ida ta farko ce fa'idatu thaniya fa'ida ta biyu daga cikin nau'anta ibada idan ta zuwa irin wannan sunna malai ce hibbu sunnati shine kiyaye sunna manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta yadda ba za a jefar da ita ba ba za a manta da ita ba لأنك لو أهملت إحدى الصفتين نسيت ولم تحفظ bala ce domin kai a matsayinka na mai ibada inda za ka watsar ka yasar da ɗaya daga cikin siffofin da suka zo daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nusiyat kamar yadda na bayani za a manta da za a manta da ita ne in zikiri ne za a manta da shi wani nau'i ne nau'in ibada za a manta da shi walam tuhfaz kuma ba za a kiyaye ta ba sai mutane ma su rinka kokonto anya wannan sunna ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mutun tasowar muga abinda muka sani ana yi ga wani ya zo da sabon abu kuma ya ce shi ma wai ana yi a wajen to me ya jawo haka rashin aikata ta yau da kullum to shi yasa idan zikiri ko ibada ta zo da nau'i nau'i abin da yafi shine yan uwa mu rinka nau'antawa eh mu yi kokari mu koya mu rinka nau'antawa shine abin da yafi yadda kake kokari ka koyi duk wani abin da ka san naka na duniya ne da zai amfanar da kai ba tare da kayi wani aiki na wahala ba to wannan shi yafi cancanta ka bada lokacinka ka bada ƙwaƙwalwarka ta koyi duk abin da ya zo daga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi menene abin wahala a ka rike zikirin da ya zo daga manzon Allah ko guda dubu ne ma ba guda ɗaya ba ko guda uku ko guda huɗu za ka iya rikewa yadda kake rike wasu abubuwa na duniya kake haddace abubuwa da yawa kwakwalwar mutum Allah madaukakin sarki yayi ta a buɗe inda ka san tantani har kwakwalwar mutum take zaka yi ta zuba abubuwa ne suna shiga eh ka zuba karatun boko ka zuba karatun addini ka zuba komai duk zai shiga ka zuba tunanin duniya ka zuba komai duk ba yana shiga ba yana shiga to me yasa zikirin manzon Allah ne ba zai shiga ba baka bashi kofa bane kawai kwakwalwar mutum tana da tana da space har yanzu memory dan adam baya cika eh baya cika insha Allah ta'ala duk abin da zaka zuba masan Allah yadda zai dauka sai dai in ya danyi zafi kawai ka bar shi ya huta ka ci gaba amma zai dauka malai ce alfaidatu thalitha fa'ida ta uku alintibahu litta'abbudi lillahi ta'ala shine fadakuwa mutun ya ankara lokacin da yake yin wannan ibada ko zikirin cewa litta'abbudi lillahi ibada fa yake yi ga Allah madaukakin sarki bi hadhihi sunnati da wannan sunna da yake aikatawa ta aiki ko ta magana hatta la yakuna amruka ala sabilil ada malaci har ya kasance al'amarinka bai kasance kawai al'ada ba idan ka dauki abu ɗaya ka rike shi kai tai to sai abin ya zama maka al'ada kawai ba za ka rinka jin shu'uri ibada kake yi ba yan uwa haka ne ko ba haka bane sai ba ka rinka ji wata ibada kake ta musamman ba saboda kai abu ka saba ne kamar yanzu ne ka zo ka dauko kofin ruwa ka sha ka ci abinci duk ba ka dauka cewa wani abu kake nan musamman na ibada to haka za ka mai da zikirin shi ma saboda ka riga ka saba kullun shi kake amma yau idan kai wannan gobe sai ka ce bari in canza ne wani canza wannan da kai a zuciyarka kana kudirce cewa ka canza ne dan kai koyi dawa da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to sai kasance ka samu shu'uri bitta'abbud kana ji a cikin zuciyarka cewa fa ibada kake wani aiki kake na musamman malaiti li anna kafiran minan nas idza akhadha bi sunnatin wahidatin da yawa daga cikin mutane idan suka yi riko da wata sunna guda ɗaya suka makalkale mata ita kadai suke yi tsara ya faluha ala sabilil al'ada sai kaga mutum ya mai da ita yana aikata ta bisa yadda yake abubuwansa na al'ada baya jin komai wala yastahdiruha baya halatto da ibadar lokacin da yake baya jin wani abu yake na ibada bari baku misali yanzu mutumin da ya rike misali wani zikiri guda ɗaya na ta yin sa kullum kullum kullum baya canzawa to sai ga abin ya zama masa kamar al'ada ya rike sarbi yana ja yana yana yana hirarsa kamar baya dauka wata ibada yake abin ya zama masa kamar al'ada shi ko zikiri lokacin da kake cewa subhanallah abin da ake so ka rinka halarto wa zuciyarka me kake faɗa sannan gawa kake faɗan sa abin da kake faɗa shine tsarki ya tabbata ga Allah to waye Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta shine mahaliccinka mai renanka wanda ya cancanta ga bautatawa babu babu waninsa ka rinka halarto haka kana tsarkake Allah madaukakin sarki amma ka tambayi kanka lokacin da kake cewa subhanallah walhamdulillah shin kan halarta wannan to kaga abin ya kusa juya zamto al'ada kenan amma lokacin da kake dan caccanza ibada to wannan canzawar zai rinka tuna maka wani abu kake fa na musamman wani abu kake na daban malai ce lakin idza kana yu'awwidu nafsahu ay yaqula hadha marratan wa hadha marratan sara sara muntabihan lis sunnah idan mutun ya sabar wa kansa ko da yaushe zai rinka fadar wannan wata rana kuma ya faɗi wancin ya rinka canzawa shi mala ya ce wa haza marratan muntabihan asara muntabihan lissunna sai kasance yana faɗa kuwa da sunnar da yake yin aiki da ita fa idza qala qa'ilun to ai wani mai faɗan zai iya faɗa maka yace maka ma hiya alhikmatu fi an tarida sunnatu mukhtalifan fi ba'd al-umuri fi sifatiha to wai menene ma hikimar da yasa zikirai ko ibada ko wani aiki suke zuwa mabambanta juna a cikin siffofinsu me yasa me yasa ba faɗi guda ɗaya ba kawai a ce ayi me yasa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai daga hannu a sallah bai daga hannu kala ɗaya ba kawai Allahu akbar kenan babu wani me yasa da annabi zai koyar da zikirin ruku'u ko sujada bai koyar da guda ɗaya ba kawai me yasa da annabi zai koyar da tahiyya ko salatin annabi bai koyar da guda ɗaya ba kawai wani zai maka wannan tambayar me hikima a cikin koyar da mabambanta juna ga hikima malam kulna malam ce sai mu ce alhikmatu wallahu a'lam hikimar da ke ciki Allah shine mafi sani an jingina sani zuwa ga Allah madaukakin sarki amma mu a matsayin mu dan adam abinda zamu dan iya kalatowa shine awwalan na farko Allah ya Allah ya hasilal malal lil muta'abbid kada mai bauta ya samu kosawa da gajiyawa shine almalal ai alfutur kosawa da gajiyawa in ka rike abu dai kana tai to zaka ga akwai gajiyawa a ciki li'annahu idza baqiya ala shay'in wahidin faqad yalhaquhu almalal fi dhalika malai ce idan yayi saura yawanzu akan abu guda ɗaya shi yake tai kullun na ibada ko na zikiri to lallai kosawa da gajiyawa za su iya riskarsa za su iya rike shi dan uwa wannan kuma abu ne da yake ɗabi'a ce ta ɗan adam duk abin guda ɗaya da kai ka dimance shi kai ta yi sai fa ka ƙosa dan uwa ba haka bane Allah madaukakin sarki ya ɗabi'antar da ɗan adam akan san canji san canji yanzu ko abinci ne a ce kullun abinci duk daɗin sa wallahi sai ka gaji ba haka bane a ce kullun kaza za a kawo maka da safe kaza da rana kaza da daddare duk inda kai wata bi kana ci fa sai ka gaji ka ce kai wa ba dan kunun tsamiya ne haka wallahi sai ka ji kana sha'awar kunun tsamiya ba haka bane ga banu isra'ila Allah madaukakin sarki saukan musu da almanu was wasalwa almanu was salwa tsuntsuwa ta salwa da darba kamar kace zuma kullun abincin su kuma ba wanda zai dafa ba wanda zai fita yayi farauta ballantana ne wannan abincin haka Allah madaukakin sarki majanna nake saukan musu da shi kawai sai daga ji kuma gidanka ga an aje maka kabaki na soyayya ko gasasshe tsuntsuwa ga kuma zuma a gefe amma me suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basali hada albasa a cikin abin da suke so yanzu mutumin da aka baka soyayyen dan shila kace kana son albasa da gurji da kabewa wasu suke so a canza musu sun gaji da abin dabi'a ce ta dan adam dabi'a ce ko riga ce guda ɗaya yanzu kana da ita mai kyau gobe sai kaga kana da buƙatar ka samu wata riga wacce ba ita ba ba haka bane yan uwa to wannan ɗabi'a ce ta da adam idan ka rike wani zikiri guda ɗaya kai ta yinsa wani lokaci sai ka ji kai ina ma akwai wani ka canza to dan ka samu wannan rahatun nafs din wajen ambatan Allah sai aka caccanza maka aka nau'anta maka yau idan kai wannan gobe sai a canza maka wani sai ka kana yin abin da mai da nishaɗi da jin daɗi mala ya ce faniya abu na biyu daga cikin fa'idar da ke cikin nau'anta zikiran ko ibada, anna ba'abaha ƙaddi ya kunu ahwanu min ba'abi. Idan kuka duba za ku ga zikiran ko ibadun wasu sun fi sauƙi sama da wasu, wasu kuma sun fi wasu wahala. ‘Yan uwa ba aka ba ne? Kan misalin da malam zai zo ya ba mu. Wa ya ƙumu an thani allazi huwa ashaqqu minhu. To sai mutum ya tashi zuwa na biyun ko daga na biyun wanda shi ne mafi wahala sai ya zauna a na farkon idan aka masa zikirai guda biyu yana da wani uzurin da yanzu wanda yake yawan yi din akwai uzurin da ba zai ba shi dama ya yi shi ba ba ya samu dama ba sai ya yi mai sai ya wanda ba shi da wahala sai ya fasa wanda yake kullum kullum sai ya dawo na biyu shikenan li'anna ba'd as-sifati min al-warid fi al-ibadat yakunu akhaffu min ba'd fi ba'd al-ahyan malace saboda wasu daga cikin siffofi da suka zo na ibadodi za ku ga sun fi sauƙi sama da wasu a wasu lokuta fa yakunu fi zalika mura'ati takhfifi 'ala al-ibad bala ce to a wannan za ku ga akwai kula shine mura'ati akwai kula da sauƙaƙawa akan bayi da Allah madaukakin sarki yake addini mu dama addini ne na me na sauƙaƙawa babu wahala a cikin sa ma yuridullahu wa ma ja'ala alaykum fid-dini min haraj yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra addini ne dan sauki bala ce to akwai kula da asalin addini shine sauƙaƙawa a cikin waɗannan abubuwa a nau'anta maka wannan wani lokaci kana jin nishadi sai ka wanda yake mai dan wahala wani lokaci kuma kana da wani uzuri ko baka jin nishadi ko baka da lafiya sai kai mai saukin sai ka wuce kuma kowanne Allah kai kuma kowanne Allah zai karba ba shikenan ba abinda Allah yake so kenan wa abribu li hadha mathalan mala yace zan buga misali akan haka qad yakunu al insanu fi shughlin mutun zai iya kasancewa a cikin wani shagali ko a cikin wani abin da ya dauke masa hankali ya shagala da wani abu wa yuhibbu an ya'tiya bizikri almashru'i kuma yana so ya zo da zikiri da shari'a ta shar'anta wa yatulu alaihi law qala wa yatawilu alaihi law qala amma kuma zikirin ko lokaci zai tsawaita a gare shi law qala idan yace zai yi amfani da wannan zikirin shine yace subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar thalathan wa thalathina misali in sallah muka gama idan ka ce zaka subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 la ilaha illallah da wala sharika lahu ka cike to wannan 33 ukun zaka ga kamar akwai ba zan ce bata lokaci ba akwai nauyi akan ka idan ka kwatanta da uzurin da yake gaban ka kana da wani uzuri mai karfin da ba zai baka dama ka wannan kai wannan ba shari'a ita kanta tana kula da uzurrukan mutane wa yasalu alaihi an yaqula amma kuma zai masa sauki idan ya dawo yayi amfani da zikirin da zai ce subhanallah 10 marratin walhamdulillah 10 marratin wallahu akbar 10 marratin idan yace subhanallah sau goma walhamdulillah sau goma wallahu akbar ita ma sau goma kaga bai kai ma guda ɗayan wancan ba kenan wancan 33 ne wannan kuma gaba ɗaya ka buge su a guda 30 kuma duk manzon Allah ne koyar tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yan uwa akwai sauki a cikin wannan ko babu akwai sauki lokacin da kake da uzuri sai ka kalli wannan mai saukin sai ka yi shi kaga shikenan nau'antawa ta yi amfani inda an tsira da kai a wannan guda ɗayan an ce kullun shi zaka rinka yi to da wani lokaci sai ka tashi baka yi ba aka ce me sai ka ce uzuri ne wani ma sai ya ce ai ai ba dole bane ai ba wajibi bane shikenan kuma haka zaka rabar tunda ba wajibi din bane haka zaka kyale shi malai ce fa yakunu fi hadha at-tanwi' shay'un min at-taysir sai kasance a cikin wannan nau'antawan akwai wani abu na sauƙaƙawa da shari'a ta zo da shi wat tashil da kuma sassautawa alal ibadi akan bayi idh la rayba anna hadhihi as-sifata al-akhira akhaffu 'ala al-mukallafi min as-sifati al-ula malai ce saboda ba kokonto ko shakka akan wannan siffa ta ƙarshe din wanda mutum zai faɗi subhanallahi guda goma walhamdulillahi goma wallahu akbar guda goma malai ce babu shakka ko kwanto akan tafi sauki sama da wannan ta biyin akan mai akan biyin ibada tafi sauki akan sa salisan hikima ta uku wata ice ce ta karshe annal insana dan adam ko mutum idza nawwa al ibadat idan ya nau'anta ibada yayi wannan gobe ya wancan fa innahu yakunu ahdaru li qalbihi hakan zai fi sanyawa zuciyarsa tafi halarto da abin da yake faɗa ya fi tuno da girman Allah akan zikirin da yake wa Allah madaukakin sarki li'annahu idza takhadha ibadatan wahida da'iman saboda shi dan adam duk lokacin da ya riki wata ibada guda ɗaya da'iman ko da yaushe ita yake yi faqad yaf'aluha bi sifatin automatikiyya la tuhissu biha to sai rinka yin ta ne a zabbata automatic automatic kasan automatic abu shi zai shi zai rinka yin abu da kansa ko to aka bata zai rinka yin abu saboda sabawa ko ya kasance abin kamar ma kawai ta bi harshenka to duk abin da aka ce yayi irin wannan ya bi harshenka ga babu zauki na ambatan Allah a cikin sa kawai kamar al'ada ne baka jin wani abu kake na ibada ibada kuma ita dukanta ba haka ake so ba shi sa sallah kada ka mai da sallah al'ada kawai ka zo kai Allahu akbar kai ruku'u kai sujjada ka dago ka ƙara ruku'u da sujjada ka zauna kai tahiyya kai sallama kada ka mai da sallah haka kayi ta ne dan sauke ne ka tashi kai tafiyarka kullum in ka shiga sallah ka rinka tuno a gaban wa kake tsaye sannan kuma me kake yi kullum haka ake so ka rinka ji wani aiki kake na musamman da a duk duniya baka da aikin da ya fi shi muhimmanci saboda wanda ya saka aikin wanda kake fuskanta lokacin da kake aikin a duk duniya ba wanda yake mafi girma da falala a wajen ka kamar shi shine mahalicin ka haka ake so sallah ta kasance ba al'ada ba kawai ka zo kai sallah na sha maimaita mana za mu zo mu sallah wani lokaci mu fita wallahi mutum bai ma san abin da ya ba kawai da shi ya san ya shigo masallaci kai sallah eh nayi sallah a cikin jami'i shikenan a cikin mutane ne sallah amma in zaka tambaye shi me akai a sallah limami me karanta bai sani ba arka ta farko me karanta bai sani ba raka'a ta biyu me karanta bai sani ba isa na sha maimaita wani lokaci sai arab kana babu wanda ya sani limami ya rafkanwa amma mamu ba su gane ba shi yana kokonto su suna kokonto to wai zai tunar da wani kenan waye zai tuna wani to matsalar abubuwan duniya da shaidan yake kokarin shigo mana da su lokacin da muka shiga sallah ko baka da wani tunani da ka tun karo masallaci sai shaidan ya shigo mana da shi ya shigo shigo mana da shi Allah kiyaye mala yace la yuhissu biha ya kasance baya jin ɗanɗanan ita wannan ibadar da yake li'annaha adatun saboda kawai ta zama al'ada fa huwa yusabbihu wa yuhallilu wa yukabbiru sai kaga yana yin tasbihi yana yin hailala yana yin kabbara wa huwa la yadri ma za qala amma bai san ma abin da yake cewa ba walakin bina'an 'ala al'adati kawai yana gina aikinsa ne akan al'ada kamar yadda ya saba al'amarsa na yau da kullun na duniya wanda baya jin daman ibada yake yi kansu ولهذا malaci to saboda wannan idza lam yantabih duk lokacin da mutum bai fadaku ya gane cewa wannan aikin da yake ibada bace tajiduhu ya'ti bin naw'i alladhi kana ya'taduhu kafiran sai ka same shi yana zuwa ko da yaushe ya saba da zuwan da abin da ya saba yi ko da yaushe irin zikirin da ya saba yi ko aikin da ya saba yi kullun shi yake zuwa da shi lakin idza kana yura'i as-sifati al-mukhtalifa al-warida amma duk lokacin da aka yi sa'a mutum yake kiyayewa wajen caccanza siffar nau'in zikiri ko ta ibada da ta zo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daban-daban wata rana ya wannan wata rana ya wancan Allah ce fa inna zalika yakunu ahdaru liqalbi to hakan zai kasance ya fi sanyawa ya halatto da zuciyarsa lokacin da yake wannan aiki wa ajma'u ya kuma tattara hankalinsa waje guda wajen fuskantar ibadar da yake ko fuskantar Allah madaukakin sarki malaiti hada ba'du hikam hikam ikhtilaf as-sifat fil ibadat wannan sune wasu daga ciki ba duka ba malam abin da iya kalatowa kenan na hikimomin sassabawa ko nau'anta siffofi a cikin ibada da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi koyar da mu wannan kuma zamu dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu kai zamu tashi sabon babi al-faslul hadi 10 Allah subhanahu wata'ala ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya ni da ku kuskure ko tuntuban harshe da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah